الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر عشرين دا هدو قوة جماد الأولى جرى دبو داري هدو داربين دا بكوي وانده موافقة دا sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatu na fiƙihu daga littafin matnul akhbari a darasinmu na ashirin da bakwai idan ba a manta ba al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala yana bayani akan matsaloli da suka shafi sallah a waɗannan matsalolin suna da alaƙa da sujudu sahawi abubuwan da ake yi wa sujudu sahawi da abubuwan da ke ɓata sallah da abubuwan da ba sa ɓata sallah kuma ba sai an yi sujudu sahawi ba waɗannan abubuwa guda uku to su ne wannan babe ya ƙunsa kuma shi yasa malam ya yi dogon bayani a kai saboda babe ne da ya tattara wasu matsaloli da suna yawan faruwa kuma suna yawan rikita jahilai da ƙananan ɗalibai waɗanda karatu bai ishe su ba shi yasa malam ya faɗaɗa bayani to a darasin da ya gabata an faɗi halin masubuki idan masubuki ko kuma kamin masubuki wato wanda a sallah yana bin limamin sa sakamakon lalura na angaje ko aka matse shi ko abin da ya kama da wannan bai samu ya yi wani rukuni tare da liman ba sai aka faɗi yadda zai gyara ita wannan sallar tashi yanzu abin da ya rage idan irin wannan abin na kubucewar rukuni a sallah ya cimma liman ko ya cimma mai sallah shi kaɗai kaga shi ma akwai buƙatar a faɗi halin yanda zai gyara sallarsa tunda an faɗi na mamu to shi ne malan zai yi bayani idan kai kaɗai kake sallah sai baka samu kayi rukuni a wata raka'a ba ko a ba mutane sallah kake yi baka samu kayi wani rukuni ba to yaya za ka yi ka gyara wannan sallar to sai ya zamo an faɗi halin kowanne an faɗi na mai biya kuma an faɗi na limami an faɗi na mai sallar shi kaɗai to kuma wannan ya shafi kawai barin rukuni ba wai sai iya abin da zai ambata na sujuda ko ruku'u ba kawai dai ya ba da misali ne da su to shi da ya ce wa man nasiyar ruku'a wa tazakkarahu fi sujudi raja'a qa'iman mutumin da yana sallah a ya kai cikin sujuda to sai ya tuna ya bar ruku'u ya manta da ruku'u amma kuma wata zakarahu ya tuna shi daga baya bis sujudi kuma ko da ya tuna ya riga ya shiga sujuda a wannan raka'at da yake ciki wadda yake cikin ta gashi ya shiga sujuda amma bai ruku'u ba kuma ka'ida sai ayi ruku'u sannan ake sujuda to shine ma ce raja'a qa'iman sai ya dawo a tsaye kawai idan ya dawo a tsaye to shine wa yustahabbu lahu an so gare shi an yu'i da shay'an min alqira'a ya dan maimaita wani abu na karatu ma'ana ya samu aya ɗaya ko biyu ya karanta in ya karanta sannan ya yi ruku'u e, saboda haƙƙin ruku'u ya auku bayan karatu ta yanzu a nan idan aka ce kawai ya taso daga ita waccan sujuda ya zo ya riskar da wannan ruku'u da ainihin ya tuna aka ce da ya zo kawai ruku'u zai yi to sai zan ruku'unsa ya auku ba bayan karatu ba to shi yasa malamai suka ce ya dan maimaita wani abu ko da dai aya ɗaya ne shi yasa aka ce shay'an eh tunda dama ya riga ya yi karatun to kuma karatun nasa yana nan bai lalace ba to kuma maimaita wani abu na karatun musahabbi ne ba wai dole ba ne mana inda zai dawo tsaye kawai sai ya yi ruku'u da ya yi ruku'u sai ya taso sannan ya je ya sake waɗancan sujudu da ya fara kaga sallansa ta yi eh sallansa ta yi to abin da yasa aka faɗi haka saboda kaga a rukunin bai yi fauti ba eh bai kubuce masa ba to amma idan ya kubuce zan babu halin tadaruki to shine za a yi bayani abin da zai biyo baya ɗan gaba kaɗan to shine bayan ya ɗan karanta wani abu sun mayar ka'a an gane aɗafi akan an yi ida sun mayar ka'a sannan ya yi ruku'u bayan ya ɗan gabatar da wani abu na karatu kenan aya ɗaya ko biyu waya sujuda shi ma a ɗafi ne akan an yi da sannan ya yi sujuda ba'ada salami bayan sallama eh dalilin da yasa aka ce ya yi sujuda ba'ada salami saboda kaga an samu ziyadatun muhaƙaƙa eh saboda waccan sujudan da ya fara to kaga ai jefar da ita zai yi yanzu idan ya dawo ya yi ruku'un da ya manta ya taso to kaga ai zai koma yin sujuda ne saboda haka wancan abin da ya da ɗan dawo wanda ya yi to kaga duk wannan matsayin ziyada yake to kaga an samu ziyadatun muhaƙaƙa an samu mahdu ziyada shi yasa aka ce ya yi sujuda bayan sallama wa man nasiya sajadatan to amma wanda shi kuma sajada ya manta wahidatan kwaya ɗaya ba biyu ba kuma ba ruku'u ba a sujuda ya manta wata zakara ha kuma ya tuna wannan sujuda ɗin da bai yi ba ba da ƙiyamihi bayan mahaya miƙe zuwa ga wata raka'a bayan ya miƙe zuwa ga wata raka'a to yana miƙewa tsaye sai ya tuna a to ai akwai sujuda ɗaya bai yi ba amma ya yi ɗayan kenan ya yi ta farkon bai samu ya yi ta biyu ba to raja a jalisan sai ya dawo halin kasancewarsa a zaune e mana yana tuna kawai sai ya zauna idan ya zauna wasa jada ha sai ya yi wannan sujudan da bai yi ba saboda dama sujuda ta biyu ai ana yin ta ne daga zama tunda in ka yi ta farko za ka taso in ka taso za ka zauna sannan ka yi ta biyu yauwa to shi kaga tunda ta biyun ce bai yi ba kuma yana tsaye to kawai zama zai yi in ya zauna sai ya kabbara sai ya ɗayan sujuda yauwa sannan ya miƙe ya ci gaba da sallarsa to amma shi wannan zaman da aka ce ya dawo a zaune illa an ya kuna ƙari jalasa sai dai in ya kasance dama ya yi zaman ƙaular ƙiyami kamin ya miƙe ya yi wannan tsayuwar wato ya zauna yana mutum ya yi sujudan ta biyu sai ya manta bai yi ba sai ya ɗauka ya yi kawai sai ya zabura ya miƙe bayan ya miƙe kuma sai ya tuna da cewa to ai bai ma yi sujudan ba to yanzu a nan falayu idul julusa a nan wannan zaman ba zai sake ba an gane kenan daga can tsaye kawai dare zai shiga sujuda tunda wancan zaman ya riga ya yi shi eh tunda zaman ya riga ya yi shi to shi ma dai a nan zai yi sujuda ba diya kamar yadda aka faɗa ga ruku'u can da aka ce ya bar ruku'u to man nasiya sajada ta yi wanda kuma sujudun biyu ya manta gaba ɗaya ba wai sujuda ɗaya ba kuma ya riga ya shiga wata raka'a har ya kai tsaye to yana can tsaye sai ya tuna e duk wannan ana maganar in yana a tsaye to yana tunawa to shine kharra sajidan sai ya faɗi yana mai sujuda walam ya jilis ba zai zauna ba saboda dama sujuda farko akan yi ta ne daga tsayi daga tsayuwa ake shigar sujudan farko to kaga nan ita ba maganan wani zama ko abin nan kawai daga can tsaye kawai direct in ya zo zai shiga sujuda ne don ya yi ta ɗaya ya yi ta biyu to shi kenan wannan raka'a ta gyaru waya sujudu zai yi sujuda ba da salami bayan sallamewa fi jami'i zalika cikin dukkanin fuskokin nan guda biyu da nan da ya bar sujuda biyu da can da ya bar sujuda ɗaya saboda dukkan an duba za a ga cewa an samu ziyadatun muhaƙaƙa an samu mahadus ziyada tsintsar ƙari aka samu an samu ziyada wadda take tabbatacciya to shi yasa aka ce yayi badiya wa in tazakkara sujuda to wannan bangare na farko kenan idan ya zamo riskar da rukunin bai yi fauti ba tunan ne zai yi waɗannan abubuwa da aka ambata amma idan ya zan wannan rukunin da ya bari kaman shi sujuda ɗin ko ruku'u kuma ko da ya tuna lokaci ya riga ya wuce ya ƙulla wata raka'a to shi kuma shi ne za a yi bayanin shi ma na shi fuskoki wanda za su kai kusan kamar guda hudu wa in ta zakarar sujuda idan ya tuna sujuda sawa'un ɗaya ko biyu nan ba wani bambanci ɗayan ce bai yi ba ko ko sujudun ne guda biyu bai yi ba kuma ba dole sai sujudan ba za ka yi ƙaddara ruku'u wa in ta zakarar ruku'a sauraka ambaton sujuda a lababil misali ne ba dole sai sujudan ba kawai dai abin da ake so rukuni eh wato da cewa ma ka yi wa kai wa in ta zakarar rukuna e ba da rafi ra'asihi shi ma da haka ya faɗa da ya yi haka da cewa wa in ta zakarar ruku'a shi ma ya yi to an batun sujuda kawai ba misali ne to idan ya tuna sujuda ba da rafi ra'asihi bayan ya ɗago kansa mina raka'ati daga raka'a allati taliha wadda ke bi ma waccan da bai yi mata sujuda ba wato ya riga ya shiga raka'a mai bi mata wata sabuwa sai ya tuna to a nan ba maganar tadaruki saboda ya riga ya makara tamada kawai ya ci gaba ala salatihi akan sallarsa ma'ana abin da yake a kai kawai daga nan zai dora zai ci gaba eh ala salati akan sallarsa walam yarji ba zai dawo ba saboda can baya da aka ce zai dawo kaga ai saboda rukunin bai yi fauti ba nan kuma tun da ya riga ya ɗago kansa daga wata sabuwar raka'a to riskar da wannan rukuni ya kubuce masa to me zai wa alga raka'atas sahawi waccan raka'a da bata samu rukuni ba sujuda ko ruku'u sai ya jefar da ita ta yi isfiya ta tashi aiki wazada raka'atan sai ya ƙara wata raka'a fi mawdi'iha sai ta tsaya a bagiran waccan da ya jefar da ita amma fa baniyan yana mai gini ba yana ƙaza'i ba eh to anan kusaina cikin wuraren da yake rikitar da ƙananan ɗalibai waɗanda suke zuwa kawai kasuwa su sai littafi su buɗa su koyar da kansu waɗanda za su karanta abin ba wurin da ya cancanta su karanta ba ina cikin matsaloli da kawai sai dai a karanta ɗaya a wuce amma mimalin yake nufi ba za su iya maka bayani ba eh to za ka ga ana ta samun matsaloli a wuraren da yawa wasu masu karantar da al'akhdari to in suka zo nan kai da jin bayanansu ka san ba su gane wurin ba eh kuma ba za su iya cire girman kai su je su koya ba to amma haka kawai dai za a yi za a yi jarufe sai a wuce sai a wuce wurin da sunan kuma wai ai an sauke littafi shi kuma littafi a ƙa'ida in jimla ɗaya abba ka fahimta daidai ba ai baka sauke shi ba a baka sauke shi ba ko da jimla ɗaya kuma ba za ka lissafa cikin littattafan da ka karanta ba eh ko da jimla ɗaya ce wannan shi ne ƙa'ida ƙa'ida ka ce na yi littafi kaza to shi ne zan daga bango har ƙarshe ka karanta kuma ka fahimci matsaloli kuma an nemi ka yi bayani kana iyawa eh to kaga da yawa wasu ba su fa yi littafin al'akhdari ba a ƙa'ida a ilmance eh ba su yi shi ba wadda za ka ɗauko musu irin wa'annan wuraren sai su rikice tun da ko a zaure irin wannan wuraren ma za ka ga sai an yi larabi an fitar da fuskokin to amma duk da hakan ma wasu ba sa gani ba saboda yana ɗan da ɗan rikitarwa eh to shi ne malam ya ce idan ya tuna bai yi sujuda ba ko kuma wani abu daga cikin rukuni to kuma ko da ya tuna ya riga ya ɗago daga wata sabuwar raka'a to shi kenan sai ya ci gaba da sallarsa ita waccan raka'a ta lalace sai ya jifa da ita sai ya ƙara wata sabuwar raka'a a madadin wannan baniyan yana mai gini za mu yi bayanin me yake nufi da baniyan don can baya ya zo bayani akan wanda aka mace shi ko ya angaje to kaga cewa an ka yi ƙaba'i zai e to me bambancin ƙaba'i da bina'i to za mu yi bayani cikin misalan da za mu bayar to idan ya jefar da wannan raka'a ya ƙara wata wasa jara ƙablar salami zai yi sujuda gabanin sallama in kanat minal ulayaini amma fa raka'an nan da ya bari in tana daga cikin raka'o'i biyu na farko kenan masu fatiha fatiha da sura wata zakara kuma tuna wanda ya tuna ne ba da akadis salisa bayan ya kullata ta uku kenan a misali kamar mutum ne ya zo sallan azahar daga tana da raka'a hudu raka'o'i biyu na farko suna da fatiha fatiha da sura na biyu su kuma suna da fatiha kaɗai to ya yi raka'a biyu ya yi tafiya ya yi su lafiya lau a tunaninsa bayan ya shiga ta uku ita ma ya yi karatu ya yi ruku'u bayan ya yi ruku'u ya taso daga ruku'un yana tasowa sai ya tuna wancan raka'o'in guda biyu na farkon ta biyun bai yi sujuda ba ko bai yi mata ruku'u ba kaga don rukunai ne to tun da ya riga ya dago daga ruku'un wannan ta uku to ta daruki ya kubuce masa saboda haka ba za a ce ya koma ya ainihin gyara wannan rukunin ba to saboda haka kaga ci gaba zai yi daga inda daga nan ne ya tuna to wannan raka'a din ta biyu zai jefar da ita idan ya jefar da ita yanzu kaga kenan yana da raka'a ɗaya ta farkon lafiyayya to wannan da yake ciki sai ya kammala ta sai ta dawo ta biyu na fatar an gane idan ta dawo ta biyu in ya kammala ta ya sujudu sai ya zauna ya sake tafiya wancan tafiyan da ya lalace tunda an yi jifa da raka to idan ya yi tafiyan sai ya tashi ya kawo rakawo'i guda biyu masu fatiha fatiha to shine karshe sai ya yi kabliya eh to dalilin da yasa aka ce ya yi kabliya saboda abubuwa guda biyu suka a uku akwai naƙasun wa ziyadatun muhaƙaƙani a ciki eh ziyadan shi ne waccan raka'a ta biyu da ya jifa da ita kaga ƙari ne sannan zaman tafiyan da ya yi bayan ya kammala wannan raka'a da ita ce ta uku aka ce ta koma ta biyu to kaga wancan tafiyan da ya jifa da shi shi ma ƙari ne tun daga wani sabo ya yi kaga an samu ziyada kenan sannan wannan raka'a da ta uku da aka ce mai da ita ta biyu ai fatiha kawai ya yi mata saboda haka babu sura yanzu kenan kaga ya yi azahar raka'a hudu raka'a ɗaya mai fatiha da sura raka'a ta biyu mai fatiha raka'a ta uku mai fatiha raka'a ta hudu mai fatiha kaga babu mi babu sura to an samu naƙasun wa ziyada ke to shi yasa aka ce yayi yayi kabliya saboda dama in an samu haduwar naƙasi da ziyada to aka rinjayar da janibin mai naƙasu sai a yi sai a yi ƙabliya eh to wannan ita ce fuska ta farko da ya yi magana eh to amma in a raka'a ta farko ne to nan ba ƙabliya zai ba ba adiya zai eh misali in a raka'a ta farko ne kila yana cikin ta biyu kuma ita ma ya riga ya taso daga ruku'u sai tuna to ai waccan raka'a ta farko da ya yi bai yi ruku'u ba ko bai yi sujuda ba to shi ma nan kaga a tadaruki ya kubuce masa ko kuma a yana cikin ta uku ne an gane to ita koda ma bai kulla koda ba bai taso daga ruku'unta ba samuwar wannan ta biyu to kaga ya sa an yi an yi asaran tadaruki kenan eh sai tuna da raka'arsa ta farko bai yi sujuda ko bai yi ruku'u ba to kawai yanzu zai jefar da ita idan ya jefar da ita a in yana cikin ta biyu ne to kaga ta biyun sai ta koma madadinta ta ɗaya kenan sai ya ƙaro wata a gane mai fatiha da sura sai ya zauna ya yi tafiya in ya gama sai ya tashi ya sake kawo rakawo'i guda biyu masu fatiha-fatiha sai ya sallabe sai ya yi ba'adiyya saboda a nan kaga me aka samu eh kaga ziyada aka samu yawa kuma shi kaɗai an ka samu yawa to a nan kaga sai ya yi ba'adiyya amma can inda inda a ta biyu ne aka samu matsala to kaga a nan ne aka ce ya kabliya saboda a surorin an samu ragi kuma an samu an samu ƙari to in kuma yana cikin ta uku ne to haka kawai ta uku ɗin sai ta koma a ta biyun sai ta koma ta ɗaya ta uku ita kuma sai ta koma ta biyu in a tsaye yake kila fatiha kawai ya yi sai ya yi sura in ya yi sura to kaga shi kenan ya samu raka'o'i guda biyu tun daga waccan ta biyun da ta koma ta ɗaya sai ya zauna ya tahiyarsa in kuma kila ya riga ya shiga ruku'u ko ya taso to kaga raka'ar ta riga ta kammala to yau ta biyu ta koma ta ɗaya wannan ita ma ta koma ta biyu kaga kenan yana da raka'o'i guda biyu ta farko fatiha da sura wannan ita kuma mai fatiha bai fatiha kaɗai e to shi ma kamar suran da aka faɗa farko ne sai ya zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kawo rakawo'in guda biyu masu fatiha fatiha sai ya yi ƙabliya saboda suran da bai yi ba tun da a ƙa'idar mazhaban malikiya rakawo'i guda biyu na ƙarshe ba a sura shi ne sunna ba a sura kawai fatiha fatiha za ka yi eh to wannan fuska ta farko kenan to shine ma'anar zancensa in lam takun minal ulayaini yana nufin ta biyu kenan in a ta biyun aka samu wannan matsala eh aukanat minhuma ko kuma raka'a din ta kasance daga ta biyu din ce a wa ba'da salami ko mun tsallake wa ba'da salami in lam takun min al-ulayaini amma ba'adi ya zai idan raka'a din bata zamo ta biyu ba kenan an gane wato raka'an da ya bar mata abun nan ruku'u ko sujuda cikin na biyun ƙarshe ne kamar ta uku ta uku dai ba ta hudu ba yauwa yana misali cikin raka'a ta hudu bayan ya ɗago daga ruku'u to sai tuna cewa raka'a ta uku bai mata sujuda ba ko bai mata ruku'u ba to ɗagowarsa ga ruku'u lokaci ya riga ya kubuce an gane so da haka kawai wannan ta hudun sai ta koma madadin ta uku an gane ko in ya kammala ta sai ya kara wata kenan yawwa in ya kara wata sai ya abin nan daga karshe sai ya yi ba'adiyya saboda kaga kari kawai aka samu na waccan raka'a ta uku da ya jefar eh tunda kowace raka in an duba na farko dai guda biyu dama lafiyayyu ne ta uku ce aka samu matsala kuma dama mai fatiha ɗaya ce to ga wata mai fatiha ta tsaya madadinta saboda haka ya ƙaro wata to wannan da aka jefar ta zamo ƙari saboda haka kawai ba adiya zai yi kaga an samu ziyaratun muhaqqaqa an samu mahadu ziyada kenan to shine wa ba'da salami illam takun min al-ulayni eh yana nufin ta uku kenan an gani yawa duk da kai da kace ta hudu to ai ta hudu ba wani iskali eh tunda koda yana sujuda ne misali ya tuna bai ruku ba dawowa zai in kuma yana ƙasa dai a in dai bai zallabe ba sujudan ce tuna to dai zai eh to kaga shi bai cikin wannan eh to yana nufin ta uku eh to wannan shine aukanat to wannan fuska ta biyu kenan aukanat minhuma ko kuma a'a raka'at ta kasance daga raka'o'in farko an gane amma mahallu tadaruk bai kubuce ba wata zakara qabla aqdi salisa ya tuna kamin ya kulla ta uku kamin ya kulla e ta uku oto idan kamin ya kulla ta uku ne in ta farko ce ya tuna to shi ma ta daruki ya ya kubuce an gane yawwa kamar yana cikin ta uku a yana tsaye bayan ya yi biyu ya miƙe tsaye yana batun ya kawo ta uku kamin ya yi ruku'u sai tuna a raka'an farko bai yi sujuda ba ko bai yi fatiha ba bai yi sujuda ba bai yi fatiha ba to yanzu wannan ta biyu sai ta dawo mi yawa shi da bayanin da muka yi dazu eh sai ta dawo ta farko ita kuma wannan da yake ciki ta uku sai ta koma ta biyu sai ta koma ta biyu in ta koma ta biyu to kaga a yanzu abin da zai yi in bai riga ya yi karatu ba na wato sura ɗin kaga sai yi tun da a tsaye yake eh tun da dama ba zai yi ɗin ba fatiha ta dama kawai zai tun da ta uku ce kinan ya riga ya yi fatiha sai ya ƙara da sura in kuma dama har da fatihan bai ba kawai yana miƙiya ne ya tuna to ya yi fatihan kuma ya sura tun da ta dawo ta biyu eh ba za ta samu iya kawai fatiha ba dole sai ta samu sura to idan ya yi fatiha ya yi sura ko kuma a suran ce bai ba ya yi to kaga zai yi ruku'u saboda yanzu ba za a ce ya koma ya gyara ta farkon ba saboda mi samuwar ta biyu samuwar ta biyu lafiyayya to ya sa wancan riskar da wancan rukuni ya ya ya ya abin nan ya yi fauti yawwa to in yayi mata sujudu kaga sai ya zauna sai ya yi tahiya an gane idan ya yi tafiya sai ya tashi sai ya kawo na biyu yawwa kaga kenan wancan tahiyan da ya shi ma ya lalace ya lalace yawwa to anan ba adiya zai saboda in ka duba babu abin da ya bari an gane tunda wannan raka da aka ce ya mayar da ita ta biyu to kaga ita ma ta samu fatiha da sura kaga sura bata kubuce ba sannan zaman tafiyan da ya kuma an ce ya sake kaga shi ma bai mi ya kubuce ba to saboda haka yanzu kawai ƙari aka samu na waccan raka'an da aka ce ya jefar ta ɗaya da kuma zaman da ya yi bayan ya yi raka'a ta biyu kamin ya shiga ta uku ya tuna da cewa ai ta farkon akwai abin da ya bari kaga abu biyu ya ƙara kenan ko yawwa to shine sai ya yi ba'adiyya to shine auka na ta minhuma wata zakara qabla aqadi as-salisa kamin ya kulla ita ta uku din to abin da yasa aka ce yayi ba'adiyya shine li'anna surata kaga karatun sura wal julusa da zaman tafiya lam ya futa ba su kubuce masa ba tun daga shi yayi eh can kuma da aka ce yayi qabliyan kaga sun kubuce karatun sura ya kubuce masa a nan duk da ya samu ya zama amma dai ai kaga bai yi sura ba to shi yasa aka ce ya kabliya a surar farko kenan to wannan shine abin da bayanin ya kunsa to kaga duka fuskokin sun fito eh an faɗi hali idan kama wannan na ƙarshe in raka a farko ce ta samu matsala shi ma an faɗa ko haka in ta biyu ne shi ma haka haka in ta uku ne shi ma haka dama ita ta hudu ba ba ishkali eh babu babu wani ishkali a ciki saboda haka fuskan farko a can da ya ce ya yi ƙabliya wato idan ya kulla raka'a ta uku to sai ya tuna ya tuna cewa a raka'a ta biyu ya bar rukuni shine ya bar sujuda ko kuma ya bar ruku'u kuma gashi ya riga ya taso daga ita ta uku din ya taso daga ruku'u to kawai sai ya ƙara sata in ya ƙara sata sai ta sai ta waccan sai ta koma ta biyu eh waccan ta biyun sai ya jifa da ita in ya kammala ta sai ya zauna ya tahiya idan ya yi tafiya sai ya tashi ya kawo fatiha fatiha yawwa to a nan kaga sai ya yi ƙabliya saboda an samu ragi an samu kuma ƙari eh nan kuma in ya zamo raka'o'in daga na farkon ne amma kuma bai kullata uku din ba to kaga rashin bai kullata uku ba akwai yiwuwar kenan a samu sura zai iya yin sura kenan to kaga nan in ya riga ya sura to kaga shi kenan raka'at ta samu fatiha ta samu sura to sai ya zauna ya yi tahiya yawwa ita waccan ta ɗayan sai ya jifa da ita ta biyu ta koma ta ɗaya wannan ita kuma ta koma ta biyu sai ya zauna ya tahiya in ya tahiya sai ya tashi ya kawo rakawo'i guda biyu fatiha fatiha aga daga nan sai ya yi badiya to wannan shine kai tambaya na'am to abin da yasa aka ce baniyan saboda dama shi gini duk sanda ka ji gini to za a dora ne daga inda aka tsaya ba wanda aka fara za a jaye shi a kawo a kawo sabuwa ba ka gadi ai to yanzu cewa raka'a ta biyu ta dawo ta ɗaya wannan da da take ta uku ta dawo ta biyu to kaga ai gini ne aka yi kaga gini ne aka yi kamar can waccan fuska misali kaga duk da raka'a ta biyu ba ta da sura amma duk da haka bai hana an ɗauke ta ta biyu ba to shi ne ginin yanzu da ƙaza'i ne sai dai a ce a sai dai wadda zai ramawa to ta zamo irin wadda ta lalace mai fatiha da sura amma kaga ba a ce to wannan shine qada'i shi qada'i nafsin abin da ya lalace irin shi zaka kawo bina'i kuma raka'o'in ne za a canza musu tsari an gane bayan an cire wadda ta lalace to ta kusa gare ta sai ta koma madadinta mai bi mata ita kuma ta koma madadin waccan to shine gini kaga sai ya zamo kenan yanzu abin da ya rage shine zaka kawo eh to shi yasa waccan fuska ta farko da aka ce bayan ya dago daga ruku'u ta uku sai tuna a waccan raka'a din ta samu matsala ta biyun kenan to sai aka ce wannan ta koma ta biyu kaga ita koma ta biyu to kaga yanzu abin da ya rage me zai kawo fatiha fatiha to shine gini eh shine ma'anar baniyan sabanin shi wancan da aka matse shi ko yayi an gaje kaga wannan raka an ka ce ita zai kalla idan liman ya yi mata fatiha ya yi mata sura to in liman ya sallame irin ta zai kawo in kuma liman fatiha kawai ya yi mata to irin ta zai fatiha kawai ya yi mata to ita zai kawo kaga ƙaza'i kenan to ramuwa kenan amma shi bina'i ba haka bane za a haɗa raka'o'in ne a ga abin da ka samu a ga abin da ya rage to abin da ya rage kuma shi kawai za ka kawo eh wannan ita ma ta samu ba'adiyya eh shi ya haifar da wannan saboda ba a yi ƙaza'i ba to wannan duka dai ana bayani ne idan tadaroki ya riga ya kubuce to shi ne za a yi wannan abin nan ai shi ad dalilin da yasa ya ce li'anna surata wal julus lam yafuta saboda duka kaga ai ba su kubuce masa ba tunda ita ta uku din ga kaga bai riga ya ya taso daga ruku'un ta tun da an ce yana tsaye bai ma yi ruku'un ba to kaga yana da daman yayi sura sannan in ya kammala ta zai tahiya saboda wancan ya lalace to kaga shi ma tafiyan bai kubuce masa ba to wa man sallama wanda ya sallame shakkan yana shakka fi kamali salatihi akan cikan sallar sa batalat salatu sallar shi ta lalace wasahau don a ƙa'ida ba za ka sallame ba ka da yaƙinin sallah ta cika ba in haka na tunanin akwai abin da baka yi ba to kawo shi za ka yi eh wasu hau fi salatul qada'i raukanuwa a sallar ranko ka sahawi fi salatul ada'i daidai yake da sallan ada'i eh babu wani bambanci saboda haka sallar ada'i ita ce wadda za ka yi ta a lokacinta qada'i kuma wadda lokacinta ya riga ya wuce to ko da ƙaza'i kake ka samu ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata to hukuncin da ya sahawa ya kama ka in wadda ake gyarawa ta ba bambanci tsakaninsu wasu fin nafila haka na raukanuwa a nafila ka sahawa fil farida daidai yake da raukanuwa a farilla illa fi sitti masa'ila sai dai a wasu matsaloli guda shida nan ne kadai aka samu bambanci tsakanin sallar farilla da nafila matsala ta farko alfatiha eh wajen karatun fatiha ga wanda ya manta to anan akwai bambanci tsakanin sallar farilla da nafila wasura hakanan karatun sura wasirri da karatun asirtawa wal jahari da karatun bayyanawa wa ziyadati raka'atin ko ƙara wata raka'a wani siyani ba'dil arkani ko manta sashen rukunai to duk akwai bambanci tsakanin farilla da nafila in tsala to barin rukunin nan kuma in ya zan lokaci ya yi tsawo da a ƙa'ida in farilla ce sallar ta lalace amma in nafila ce ba ta lalace ba duk da kuma abin da ka bari rukuni ne kamar yadda zai yi bayani faman nasiyar fatiha ta wanda ya manta fatiha fin nafila a sallan nafila wata zakara ya tuna ba'adar ruku'i bayan ruku'u bayan ya riga ya shiga ruku'u to tamada kawai ya ci gaba wasa jada ƙablar salami kawai sai ya yi ƙabliya eh tun da nafila ce so da haka ƙabliya yanzu za ta gyara waccan fatihan da bai ba bi khilafil farida ta sabanin sallar farilla in ita ce ya tuda yana ruku'u bai yi fatiha ba fa innahu yulgi tilkar raka'ati to zai jefar da wannan raka'a din ta yi isfiya eh ita anan da zaran ya dora hannayensa ga ruku'u shikenan to karatun fatiha yayi fauti waya zidu ukhra sai ya ƙara wata raka'a a madadin waccan waya tamada ya ci gaba da sallarsa eh to amma wannan gidi ne game da cewa fatiha wajibi ce akwai a kowace raka'a eh dan a mazhaba akwai zantuka guda hudu dangane da karanta fatiha a sallah eh kauli na farko shine wanda yake magana a kansa anan cewa kowace raka'a dole ne mai sallah ya karanta mata fatiha akwai kauli da kuma cewa a'a mafi yawan raka'o'in misali in raka'a na da in sallah na da raka'a hudu to in ka karanta fatiha a raka'o'i uku to ta hudun ko baka karanta babu komi sallah ka ta yi eh kuma ko da kai kaɗai ne ke sallah ko da kai ne liman akwai kauli na uku mai cewa a'a sai in ya zan wato raka'o'in da ka karanta musu fatiha sun kai rabin waɗanda baka karanta ba kawai mai raka'a hudu raka'a biyu rakawo'i biyu sun samu fatiha biyun ba su samu fatiha ba balle sura sallaka ta yi akwai na hudu shi kuma wanda suka ce a'a abinda kawai abba a so a ce dukkanin sallar ya zan ba raka'a ta samu fatiha in raka'a ɗaya ta samu fatiha to sauran raguwa don ba su samu babu komi eh to duk wannan zantukan akwai su a malikiya eh to wannan maganar da yake cewa a sallar farilla wanda ya shiga ruku'u sai tuna bai fatiha ba zai jefar da wannan raka'an to gini ne kan kauli na farko masu cewa likulli raka'atin fatiha kowace raka'a sai kai mata fatiha amma yan ɗauki waɗancan zantukan kaga raka'an na nan lafiya lau eh kawai bai bi mata ɗaya kai mata fatiha shikenan ka kubuta an gane shine dole duk da wasu na ganin can ɗin da baka yi fatiha ɗin ba sai ka yi ƙabliya in mantawa na kai waya kunu sujuduhu sujudansa yana kasancewa kama zakarna kamar yadda muka ambata a ɗazu fi tarikin sujudu ga wancan da ya bar sujuda kuma ko da ya tuna lokacin tadaruki ya kubuci eh to inda an ka ce yayi qabliya to sai inda an ka ce kuma yayi ba'diya sai mi kaga sai yayi yawa kenan nan kaga in raka'an in raka'an karshe ce yana cikin raka'an karshe sai ya tuna bayan ya yi ruku'u ai bai fatiha ba to kaga sai aka ce jefar da wannan raka'a ko eh duk da kuma zai karasa ta duk da dai ta lalace saboda haka sauran sujudu duk zai yi in yayi sai ya tashi ya sake sabuwa to kaga nan ba adiya zai yi eh ba adiya zai yi kwarai da gaske wa man nasiya surata wanda ya manta sura awil jahara ko bayyanawa awil sirra ko asirtawa fin nafila a sallan nafila wata zakkara sai ya tuna ba da ruku'i bayan ya yi ruku'u ta ma da ya ci gaba wala sujuda alaihi kuma ba wata sujuda sahwa a kansa dan ya bar sura ko bayyanawa ko asirtawa in dai a nafila ne bi khilafil farida kaga sabanin farilla domin ita farilla an ce mi sai yayi qabliya ko kamar yadda muka karanta a baya wa man qama ila salisatin wanda ya tashi zuwa ga kawo raka'a ta uku fin nafila a sallan nafila don a mazhaba nafila ba za ta wuce raka'a biyu a sallame ba eh daga nan in kana da niyyar ƙari to sai ka bari sai ka sallabe sai ka ƙara abin da za ka ƙara amma a mazhaba ba a raka a hudu da sunan nafila sannan a sallame eh to shi yasa idan ka yi biyu madadin ka sallame kuma sai ka miƙe zuwa ga ta uku to fa in tazakkara qabla aqdir ruku'i in ya zan lokacin da ka tuna baka kulla ruku'u ba ma'ana baka shiga ruku'u ba to raja'a sai ka dawo a nafila kenan sai ka fasa yin wannan ta uku din sai ka dawo ka zauna kai tahiya sai ka sallame an gane wasu jada ba da salami sai ka yi ba'adiyya saboda dan tashin nan da ka yi duk da nafila ne to kaga sai ka yi ba'adiyya saboda ka yi ƙari wa yana ƙada salisata in kuma ko da ya tuna ya riga ya kulla ta uku din nan ita a nafilan nan to tamada kawai ya ci gaba wa zadar rabi'ata amma sharaɗi in ya kammala ta uku ɗin nan to ya kawo ta hudu in ya kawo ta hudu ya yi tahiyya wasu jira ƙablar salami sai ya yi ƙabliya eh saboda wancan zaman da bai yi ba eh saboda su a wurinsu dole ne a zauna to tun da bai zauna ba to sai ya yi masa ƙabliya yawwa sannan ga ɗan ƙarin da ya yi madadin ya yi biyu ya sallame to gashi yanzu ya raka a hudu to kaga an samu ziyada da na kasu kenan to shi yasa aka ce qabliya bi khilafil faridati sabanin sallar farilla fa innahu domin ita sallar farilla yarju'u masallaci na dawowa mata ma zakara duk sanda ya tuna cewa raka'an da ya tashi zuwa gare ta ta ƙari ce ma'ana ya yi raka'a hudu sai ya tashi zuwa ga ta biyar to ko da ya kulla ruku'u sai ya dawo ba za a ce a ai ya cika ta ya kawo ta shida ba eh ko bai raka uku magarib ko bai raka a biyu sallan duk dai sallah in dai ka gama raka'o'inta in ka tashi zuwa ga ta ƙari dawowa za ka yi kuma in ka dawo waya su julu ba da salami sai ya ba adiya saboda ɗan tashin nan da ya kaga ai ziyada ne ko eh matukar dai ya kai tsaye eh amma in bai rabu da ƙasa da hannayensa ba ko goyonsa to wannan ba sai ya yi ba'diya ba wa man nasiya rukunan wanda ya manta rukuni minan nafilati daga sallan nafila kan ruku'i kamar ruku'i aw sujudi kamar sujuda wanda an kai bayanin hukuncin su a ɗazu to sai za a nafila ne walam yazkur kuma bai tuna ba hatta sallama har sai da ya sallami sallah wa ƙwala kuma lokaci ya yi tsawo ko da ya tuna ma ya bar masallaci fala i'adata alaihi to ba sai ya sake nafilan ba ta yi kuma babu wani sujudu sahawi da zai yi duk da gashi kuma rukuni na ya bari eh bi khilafil farida sabanin farilla to ita kan fa innahu yu'iduha abada ita kan in lokaci ya wuce ma sai ya sake ta to waɗannan wurare su ne aka samu bambanci tsakanin sallan farilla da nafila amma in ba su ba to duk sauran ragowar wurare hukuncin ɗaya ne tsakanin farilla da kuma sallan nafila to wannan shi ne wuri na farko fatiha na biyu sura na uku asirtawa na hudu na biyar na hudu ko bayyanawa na biyar ƙara raka'a na shida manta rukuni to su ne matsalolin guda shida nan za mu kwana wani karatun sai a tashi wa man kafa a dafilata نعم na'am sun kamance ba su su gina guda ba na'am an kamance ba su gina guda ba mm sai sallar farilla ne mm sai liman ya yi fadiya fadiya
a bai kawo komi ba bai kawo komi ba kawai sujuda ɗaya yi eh na'am bai da wani karatu na'am babu sallah mu an ka aka sani sallar a babu sallah sai an sake ai sujudu sahwi ba ta dora rukuni eh labudda in dai za a duba in riskar da rukunin bai kubuce ba to sai a kawo shi in kuma ya kubuce to sai a canza wannan raka a aiwata shi ne ka'ida eh shi ne ka'ida to kaga in dai sun riga sun sallame ai babu sallah ai dole sabuwa za su yi hukuncin su ya zama hukuncin wanda ya bar rukuni a sallan farilla bai tuna ba ko bai gyara ba sai da lokaci ya tsayi to kaga in nafila ce aka ce sallar ta yi amma in farilla ce ta lalace to ya ma za a sa liman sallah alhali bai san al'akhdari ba eh ta yaya kaga ai bai dace ba wanda bai itikani al'akhdari ba ai ba za bai cancanta a sashi liman ba eh inda shine cikin littattafai na farko farko da mutum ma zai karanta tunda asali ma ya yi shi ne don ƙananan yara to to kaga duk wanda kuma za a sa liman kaga babba ne eh to yana da kyau ma duk wanda zai za a sa limanci akwai bukatar a ce a ce a bincike halarinsa a gani a bujiro mai da waɗannan matsaloli in yana iya sharhinsu yana iya bayani to kaga shi kenan in bai iya sai a sa wanda ka iyawa wanda shi ya riga ya je makaranta ya karanta kuma ya gane wannan duk kusakurai ne ai ba daidai ba ne Eh, lallai dole a gyara wannan tafai ne ƙanana kuma an rena su Eh, to kuma an ce mutum ya zo ya zauna sai ka ga mutum na gumi Eh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله